من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين yabo da godiya sun tabbata na Allah ne salati da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka kitabul akhdari na al-imam Abdurrahman al-akhdari wanda a sati da ya gabata mun fara bayani cikin wannan littafi mun dauko bayani tun daga waye mai wannan littafin sannan kuma mun yi magana akan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wanda shine asalin wannan mazhaba ta Malikiyya wanda ina ga anan kadai muka tsaya mun dan tattaba kadan cikin wannan littafi mun shiga farkon bayanin da wannan malami ina za mu dan dawo baya kadan dan mu tashi akan matashiya Bismillahir Rahmanir Rahim malam yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardh 'aynihi ka ahkami salati wat-taharati was-siyam yace farkon abin da ya wajaba ga baligi mai hankali baligi mai hankali wanda shari'o'in musulunci suka zamanto sun wajaba akan shi baligi mai hankali shi ko baligi shine duk mutumin da ya zamanto a ya samu kanshi a cikin wannan siffofi da zamu zana na farko mutum a musulunci mutum daga ya balaga ma'ana daga ya kai wasu shekaru na balaga to shi kenan shari'a musulunci ta hau kanshi ba irin sabanin ba ka'irori na turawa ba a ce sai mutum ya kai shekara 18 kana zai balaga a musulunci ba haka bane musulunci daga an samu wannan alamomi da zamu zana na farko idan ɗa namiji ne ya zamanto mara shi ta hara gashi ko kuma ya hara gashin hammata ko kuma ya hara gemu wannan alama ne na cewa ya balaga yawara abu na gaba kuma hallo me yake da suna namiji ana gane balagar shi a lokacin da ya mafarkin ya mace inda ya mafarkin ya mace wannan ya shiga cikin shi ya shiga cikin shi ma mukallaf shi ma mukallafi ne wanda shari'a musulunci ta hau kan shi ita ko ya mace tana balaga ne a lokacin da ta fara shi na al'ada daga an gama shi ta al'ada wannan tabbas ta balaga ko kuma ƙirjinta ya fara hutowa daga ƙirjin ya mace fara hutowa wannan tabbas ta balaga ko kuma ita ma gashin hamata ko kuma gashin mara ya fara huto mata to wannan alamu ne na cewa ita ma ta shiga cikin mukallaf wanda shari'o'in musulunci suka hau kanta wanda kuma dole ta bi su sau da ƙawa shi ne aka ce al-mukallaf huwal balihu al-aqilu allazi balagatuhu da'watu ad-din al-islami shine mutumin da ya zamanto baligi mai hankali wanda kuma da'awa kira na addinin musulunci ya isa zuwa gare shi domin duk mutumin da ya zamanto kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana addinin musulunci bai kai gare shi ba to wannan ba mukallafi bane saboda Allah yana cewa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina Allah bai zamanto mai halakar da wata alƙarya ba har sai ya aika mata rasulan manzo har sai ya aika manzo a babban gari babban garinta wanda yake karanta mata ayoyin Allah da kuma sakon Allah wanda ya aika manzon shi da ita a wata aya kuma Allah yake cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zamanto masu yi wa wasu mutanen azaba ba har sai mun aiko musu manzo kenan idan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan addinin musulunci bai kai zuwa ga wani wata alƙarya ba ko wani ƙauye ko wani gari ba to wannan su ba mukallafai bane kula al'amarin su ya'ud ila rabbihim al'amar su na koma zuwa ga Allah ne saboda su addini bai je gare su amma inda a ce addini ya je gare su suka kin imani to wannan su ne Allah zai kama da laifi kuma Allah ya musu azaba na kin imani da wannan manzo da Allah ya aika amma in dai manzo bai kai gare su ko kuma kiran musulunci bai zai zuwa gare su ba wannan Allah bai musu azaba kar mai mamaki a yanzu haka akwai inda addinin musulunci bai kai gare shi ba a yanzu haka akwai garuruwan da an kace ko arnawa ne yaushe ne kwanaki a nan kasar Nijar wani gari a cikin Agadez ba Agadez ba Doso sai an samu wata wani ƙauye wanda su ba su san ba ba san ba ma me yake suna annabi Muhammad ba san ma akwai annabi Muhammad ba san cewa Allah ya aika annabi Muhammad ba kenan su wannan kiran musulunci da ke zuwa gare su ba ba san ba akwai Allah ba san ba da samuwar Allah koran mushrikai ne kawai abin da suka dama suke aikata ba idan kun ga su wannan bussa cikin wanda ya zamanto Allah zai musu azaba tunda kiran manzo Allah bai kai zuwa gare su ba amma yanzu tunda ya zamanto masu wa'azi sun je sun musu wa'azi cewa akwai Allah kenan dole kuma su yi imani in ba su yi imani ba wannan hukuncin kuma su ma ya koma zuwa ga Allah kenan sun zama to sun kafircewa abinda Allah sun karwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ce al-mukallaf shine al-balighul aqil baligi mai hankali wanda shari'o'in musulunci suka hukan shi shi ko namiji akwai wanda zai iya balaga cikin shekara 14 wani 15 idan bakin balagar da namiji wannan shekarar ita kuma mace kasa da haka take mace wata tana balaga cikin shekara tara wata cikin shekara ta take balaga za ka ga deja kirjin ta yawar hutowa na wannan yarinya ta balaga deja kenan uwayenta dole dole su zama to sun karantar da ita abin da suke kanta na addinin musulunci da kuma abin da ya waje ba a gare ta na kiyaye dokokin Allah da sauransu musamman tun daga hakamul haid wan nifas ina a lokacin ma rayuwa dan amma aure ta ayyuka dan dole shi ma kuma ɗan namiji daga ya kai shekara 15 ya balaga wani kuma sha hudu yake balaga akwai wanda suke balaga cikin shekara sha uku ma cikin ɗaya maza tabbas ana samu wani sha uku ya balaga idan wannan shi ma dole shari'a musulunci ta hukunci dole ya dokokin Allah idan ya mutu a wannan lokaci yana saban Allah in ya mutu shi da shi da Allah kenan Allah dole sai ya mishi azaba daidai gurgurdan lahin da ya aikata sai dai in ya tuba kafin ya mutu wannan shi kenan shine baligi wanda ya zamanto yana da hankali kuma kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da'awun musulunci ya ishi zuwa gare shi. Sai mana yace tashihu imanihi ya ingantar da imaninsa, ma'ana ya kyautata ya gyara imaninsa. A farkon abin da ya waje ga baligi mai hankali wanda kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishi zuwa gare shi, ya ingantar da imaninsa. Bayan ingantar da imani sun ma'arifatu ma yusbihu bihi farda ainihi sannan ya san abin da zai gyara mashi farlolin shi na ainihi wala ce ka ahkami sala kamar hukunce hukuncen sallah wa taharati da kuma tsarki wa siyami da azumi al-imanu a wancan sati mun yi bayani akan imani ko al-imani imani a lugha shine at-tasdiq gaskatawa ka gaskata wani abu shi ko duk abin da ka gaskata shi kenan kai imani da shi kai imani cewa abin nan akwai shi a lugha a yaren larabci kenan amma kuma wa shar'an inda ahli sunna wal jama'a gurin malaman ahli sunna wal jama'a suna cewa imani shine qaulun bil lisan fada ce ta harshe wa i'tiqadun bil qalbi da kuma kudirta wannan abin da ka fada a zuciyarka ma'ana ka ce ashhadu an la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kenan ka kore wani abin bauta ka ce illallah Allah shine tabbas abin bauta kenan fala ilaha nafi kullu ma ya'budu min dunillah ka kore dukkan wani abun bauta wanda ba Allah ba illa Allah kuma hallo ithbatul ibadati lillahi wahdahu ka tabbatar da ibada Allah kada yake bautawa to shine kenan wannan tasiyu imani kenan imani dole sai ka zamanto kai shi shine ce qaulun bil lisan fada ce ta harshe ta kalmatu shahada wa atiqadun bil qalb ka kudirce abin da kawai a cikin zuciyarka cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa amalun bil jawarih sannan kuma aiki da gabban jiki abubuwan ka su zama to suna aikata abin da ka kumshi a cikin zuciyarka ma'ana ka san Allah ka karanci kalmatu tauhid kalmatu shahada ka karanci ta duk abin da ta kunsa ita kuma abin da take so dole sai ya zama to ka fara aiki da abin da ta kunsa in ya zamanto baka aiki da abin da ta kusa kenan baka imani ba baka gaskata ba shi ko a cikin hadis na jibril hadis jibril wanda yayi siffar mutum yazo fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo ke tambaye shi an anil islam anil iman da yazo ce mishi fa akhbirni anil iman ba ni labari da ake cewa iman me ce mishi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir yace wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kenan wannan arkanul iman sit dole sai ka tabbatar da shi wannan shine imani ya kunsa na farko ka ba da gaskiya da samuwar Allah ka yi imani da tauhidul uluhiyya Allah kada yake bautawa ba wani abu mutum wanda ba Allah ba sannan abu na gaba tauhidur rububiyya ka tabbatar da cewa ar-rabbu huwa al-khaliq mai halitta shine Allah kawai shine wanda yake tarbiyantar da mu shi ya rene mu shi yake kiyaye mu gabaki daya shi ya dace dukkan abin da ke cikin duniya gabaki daya ka tabbatar da wannan sannan kuma tauhidul asma wa sifat sannan kuma ka tabbatar da cewa duk wata siffa da Allah ya ce wannan siffa shi ce wannan siffa shi ce laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir duk wani siffa da Allah ya ce ar-rahman shi ar-rahman shi ne rahama ne shi ar-rahim ne wannan to ka tabbatar wa Allah wannan siffa tashi da ya zama to ya siffata kanshi da ita kenan wannan shine al-iman an tu'mina billahi da farko kenan sai ya ce malu malaikatihi dole sai ka iman da malaikun Allah malaikun Allah gabaki daya dukkan su sai ka iman da su wanda Allah ya ambata da wanda bai ambata ba wa ma ya alamu shuhudar rabbika illahu ba wanda ya san iya adadin rundunar ubangiji sai Allah Allah kadai ya san iya kididdigar mene rundunar shi mala'ikun shi kar mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a kullum a kullum akwai mala'iku dubu saba'in da suke yin dawafi a sama suke yin dawafi mala'iku dubu saba'in kullum a daidai saitin ɗakin ƙawa baitul ma'amur a nan kullum ya mala'ika dubu saba'in ya zo ya tsawafi kuma ya tahiye shi in suka tsaye ba su ƙara dawowa har duniya ta tashi har wasu ne za su zo baya a kullum ya yaka shi sa mala'ikun Allah sun yi halittar Allah da duniya yawa idan kai ka ce baka bauta wa Allah to akwai masu bauta mishi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun su ba sa saba umarnin Allah duk abin da Allah ya ce su yi suna aikatawa duk abin da kuma Allah ya ce su bari ba su matar ka zuwa gare shi sai dan adam kawai shi yasa lokacin da me yake da suna Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa malaiku zai sanya shi zamanto shine khalifan shi a bayan kasa me suka ce ma Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamuna shin wai yanzu ya ubangiji Allah zaka sanya man yufsidu fiya wanda za su zo su taɓanna a bayan ƙasa su yi ta saban ka su yi ta saba maka su kibauta maka daidai yadda kake so hallo kuma wa yasfiku dima'a su zamta suna zubda jinajen junan su suna kashe juna a banza akan kadago akan ashirin kuma su wannan abu ko akan ashirin kaga ana faɗa an zo an bige wani an kashe shi ko akan yari akan budurwa kaga an zo an kashe wani to duka wannan mala'iku suke mamaki su da ya sun gano cewa tabbas wannan dan adam in Allah ya lice shi Allah zai sanya mishi sha'awa shi ko duk halittar da aka sawa sha'awa to tabbas tana tana ratai da mini da saban Allah duk halitta mai sha'awa tana ratai da mini da saban su kuma mala'iku Allah da mishi sha'awa cikin su su sha'awa ko ko su sha'awa su shine mini in mala'ika mai dokar annan mai dokar rai malakul maut ya zo ya dauki ranka kuma ya ce shi ne bakin shi ko shi ne sha'awar shi lokacin ka yi ya je zari maka rai mala'ikan ruwa lokacin ruwa yayi Allah ba shi umarni ko a sai so kuma kuma shine sha'awar shi kawai shine aikin shi mala'ika me yake zo mala'ikan iska shi ba lokacin iska ta yi ko ya turo mana iska shi kenan shine aikin shi kawai shine sha'awar shi amma da arum kuma Allah san sha'awar ce sha'awar ce da dama da yawa wanda Allah ya mana kaddama mana kashiri akan ta cikin suratul zalzala Allah mana bayani akan wannan inda Allah yake cewa أما من ثقلت موازينه هو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه هو ما أدراك ما بقيت بقى وأنا قاعد عشان أكمل دوبه إيه إذا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى تكن سورة نازعات بقى وأما من خاف مقام ربه duk wanda ya tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi wani hannafsa an hawa ya kare kanshi ya kyamatar da kanshi akan mene an hawa game da soyayyen ran ranshi ya halata duk abin da take so to Allah ya ce fa innal jannata hiya ma'awa to wannan aljanna ce mu koma shi domin innan nafsa la'amaratun bisu ita rai Allah ya halice ta akan munanan ayyuka illa ma rahimar rabbi sai wanda sai wanda Allah ya ji kai kai amma kowanne dan adam Allah ya sa mashi wannan abun a cikin ranshi sai dai wanda kuma Allah ya ji kai wanda yake kokarin kiyayewa kuma yana kokarin yin istighfari a kodiyoshi duka malam zai bani a gaba kenan wannan shine me yake suna imani da mala'iku ga baki da dole sai ka yi imani da su kai imani duk mala'ikan da Allah ya baka labari a cikin Qur'ani kai imani da wanda ma Allah ya baka labari domin ya ce wa ma ya'lamu sujudu rabbika illa hu ba wanda ya san su sai shi kamar akwai mala'ika Jibril wanda shine Allah yake aikowa ya kawo manzanni wahayi akwai mala'ika Mika'il wanda kun shi arziki a hannun shi a hannun shi yake mala'ika shi Allah ya turo ya kawo mutum arzikin shi kuma akwai mala'ika Israfil wanda kuma shi har yanzu mala'ika Israfil me yake da suna a kaho na busar tashin yamma a bakin shi yake jira yake Allah ya umarni tunda Allah ya halitta sai kawon a bakin shi yake jira yake Allah ya ce lokaci yayi kore ya busa shi kenan kowa ya mutu har yanzu jira yake koya bashi umarni ya busa akwai malakul maut malakan mutuwa akwai munkar da naki wanda su ne su maka tambaya a cikin kabari kenan waɗannan su ne mala'iku da Allah ya ambata mana a cikin alkur'ani mai girma akwai kuma haruta wa maruta wanda su ma malamai sun ce su ma masu sunayen mala'iku ne bayan wannan kai al'imanu bil kutubi kai imani da littattafai da Allah ya aiko wa manzannin shiga baki ɗaya duk manzan da Allah ya aiko shi in dai Allah ya aiko shi da littafi to wannan mala'i wannan manzan ka gaskata shi kai ko da ma ku Allah bai aiko shi da littafi ba to wajibin ka ne ka gaskata shi al-imanu bil kutubi duk littafin da Allah ya sauko daga sama duk littafin da Allah ya sauko daga sama wannan dole ka iman da shi ka tabbatar da cewa wannan littafi daga Allah yake kamar at-taura at-taura ta annabi Musa da kuma injila ta annabi Isa da zabur ta annabi Dawud da kuma alqur'ani mai girma na annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam sannan kuma kai imani cewa alqur'ani mai girma ya shafe dukkanin wasu shar'o'i na wanda wanda suka gabace shi shari'ar musulunci daban take da sauran shari'o'i da suka gabace mu haka su ma a zamanin su ma'ana zamanin annabi Musa shi ma shari'a shi ta sha bamban da mine da shari'ar mine annabi isa haka nan annabi isa shari'a shi ta sha bamban da shari'ar mine annabi dawud alaihi salatu wasalam to mu kuma alqur'ani da maka to kam duka ya shafe sauran shari'o'i ga baki daya ko da a yanzu aka yi katari wani annabi zo duniya tabbas dole ya imani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin balle ma sun mutu ba su sai annabi isa da kadai zai dawo kuma in ya dawo zai imani da annabi muhammad zai dawo ne ba a matsayin annabi ba zai dawo a matsayin ne a matsayin shi ma mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa sannan kuma al-iman bil rusul yin imani da mine da manzannin da Allah ya aika baki ɗayan su ka gaskata cewa tabbas Allah ya aika manzanni wasu annabawa ne su manzanni ne wasu kuma an gama wasu tsakanin annabawa da manzanci wanda farkon su shi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kuma karshen su annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam a cikin suratul an'am Allah ba mu labarin annabi guda 18 18 cikin aya cikin wasu ayoyi Allah ke cewa wa tilka hujjatuna atina ibrahima ala qaumi dai kenan narfa darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyati dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun وكذلك نجزي المسلم يتي وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرية إخوانهم أزوا قرشي إن وانا أنما شاء تقص أتكون وانا آية ألا ومن أباري سوى اللي بأزانا بأتكون وانا آيوي ودا وقت سكي صلاة كما تقول أيكو كريم وأكاوس بقى سكي صلاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي آدم عليه السلام من سامع أشرم mun samu annabi Muhammad alaihi salatu wasallam shi kuma Allah ya ce Muhammadu Rasulullah mun samu shi ma aya annabi Adam aya da take magana akan annabi Adam a cikin Al-Qur'ani mai girma anta wa zawjukal janna mun samu 20 sun cika kenan wala annabi ne ba zana ba annabi ba zana shi a ciki annabi Hud to wa ila adin akhahum huda to sai wanne kuma annabi salih ba mu zana shi a cikin aya ko babu shi a cikin aya da muka karanta babu shi annabi salih to wa ila tamud akhahu salihah akhahu salihah annabi kuma walwa ne yu'ayb shi ma ba zana shi ba a cikin wannan to ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryati lut ibn fi millatina suran dai yana ga ko sai suran ai dai san gane shi sai suran yana ga Yunus wani annabi lutu lut ba zan shi akai akwai akwai lut a ciki akwai lut a ciki akwai Idris a ciki akwai Yunus a ciki akwai Yunus a ciki sarki la kusa shi amma akwai guda yanzu mun zana 24 ne maka zana akwai guda da shin da maka zana yanzu duka adadin su ba wanda Allah ya ambata cikin Qur'ani 25 ne yanzu an zano 24 Harun ai tare suke da Musa duka duka sun cika to shi kenan kenan tilka 15 kamila wannan su ne guda ashirin da biyar cif wanda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani mai girma. To wanda Allah ya ambata dole ka yi imani da su, kuma har ma wanda Allah bai ambata ba dole ka imani da su. Domin annaban da Allah ya yi an yi al'ummomi da dama wanda babu wani sa'adar su sai Allah. Allah kaɗai zai iya adadin al'ummomin da Allah ya yi a duniya. Shi kaɗai zai iya adadin su. Yan to dole kuma kowace tabbas Allah zai aika mata bidiyan manzanta ko annabinta. Amma mu sani cewa akwai bambanci tsakanin annabi da manzo. Annabi da manzo. shi aka ce annabi shine wanda Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen shi amma bai aiko shi da littafi ba abu littafi a hannun shi bai da littafi ya shi ko manzo shine wanda ya zama to Allah ya aiko shi kuma ya bashi annabtaka kuma ya bashi littafi yanzu kun ga kira annabi Muhammad annabi ne manzo ne annabi Musa annabi ne manzo ne annabi Nuhu annabi ne manzo ne haka annabi Ibrahim annabi ne manzo ne haka annabi isa annabi ne manzo ne wannan su guda biyar su ulul azmi min ar-rusul wannan su ne masu girma ga baki cikin annabawa nan duka Allah ya fita su akan sauran ga baki daya wannan dole mutum ya imani da su amma na gaba kuma kai imani bil yawmil akhir ranar karshe ranar da Allah zai tara maka baki dayan mu a taron mahshar inda Allah zai tsira kowa da kowa mashi binciken ayyukan shi wannan ranar dole kai imani da ita ita ce ranar da ya zama kafirai sun karyata sun ci babu ita suna cewa a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lil mabusuna kuma a wa aba wal awwaluna sai Allah ce kullu am wa antum dakhiluna wai suna cewa wai yanzu idan muka mutu muka zaman to kashi muka rijijjige wai shin za ta da mu su gani suke kama abin bayayu ba wai hauka ne suke gani wai ma har da uwaye mu na farko ba wake suke sai Allah ce kulli am ce musu eh tabbas za ta dauko haka cikin suratul taghabun Allah ce za'ama allazina kafaru mini Allah yi ba'su kafirai suna rai cewa ba za ta rasu ba me Allah ya ce kul ce da su bala na rantsi Allah da kaje rasuwa wa rabbi kul bala wa rabbi na rantsi tabbas da ubangiji na wallahi sai an tada ku la tuba sunna za a tada ku wannan ita ma lamu tawkid ce za a tada ku sun malatu na ba'unna bi ma'amari kuma za a baku labarin abin da ba aikata a duniya wai abin mamakin ba wai shin wai kagar halittar ɗan adam ita take da wuya ko kuma mai da halittar shi yin ta shi yake da wuya amma abin da aka yi shi da shi ai fotokofi ne kawai ko fotokofi ne za a yi kawai a sake hudu shi alƙalar da to amma sai ka ga mutum ya zo ya ce an ba rashin tani ba irin nasu ma wallahi sai ka rasa ma ina suka sa hankalinsu haka Allah ya faɗa cikin suratul cikin suratul rum wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shine wanda yake kagar da halittar dan adam thumma yu'idu sannan kuma sai ya kashe wannan halitta ma'ana sai ya mayar da ta zuwa gare shi abin da sa cikin ƙasa sai Allah ya ce wa huwa ahwanu alayhi mayar da wannan halitta shi yafi sauki a gurin Allah sake halitta shi yafi sauki a gurin Allah ma sai maga kamar ya su daga ganin abin kawo bayan amma mu mun iman cewa tabbas abin da zai yi manzon Allah ya bada labari kuma shi sadiqul masduq mai gaskiya ne abin gaskata ba dole ka gaskata shi idan ka karyata manzon Allah to kai wannan kai imani kai kai kafirci haka haka kafirta imanin ka ba da yi bane imanin ka rike ne domin daga cikin rukunin imanin guda shida dole sai ka tabbatar da cewa tabbas duk abin da manzon Allah ya faɗi gaskiya ne amma an ga wanzu kana ko shakka kake anya ku abin nan anya ku akwai musulmai masu shakka ko masu shakka irin mutanen da su zamanto da ce ni na roƙi Allah na yi ta roƙon Allah na ta roƙon Allah Allah ya ki bani yau ne ki roƙon Allah in mutum sai ya saba kan shirka ce ai akwai wani abu kawai ba an yafi Allah na akwai shi subhanallah ko wannan kalma ba zai ba za a ji yawa akwai masu irin wannan abu na taɓa baku labari wani bawan Allah wanda ya zamanto da yake da suna bebe ne yayi kuma an yi katari lokacin nan da aka yi birnin ana cikin azumi ne shekarar da muka yi birni da mil kyansu na nan abin da ya faru wannan an hudu da zata da aka hudu da zata ba wa Allah bai ga sunan shi mana bai samu ba kenan da azumi yakin shi ba kuma duk kirabin kawai ya musa kuma ya hura yakin sama zagin Allah ne me yo me yake ne wai a cikin azumi ya yi ta roƙon Allah ya yi ta sala ya yi ta sallar dare ya yi ta kaza kaza kuma a ce samu birbe ba ina kuma wannan imani yanzu da wannan da zai mutu a lokacin nan kai tsaye da ku shaka babu wannan kai tantama to sai dai Allah hidi Allah shi kai kawai da wannan dole sai mutum ya zamanto kayi imani da duk abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ya yi Isra'i da Mi'raj an yi Isra'i da shi an yi ta yi Baitul Maqdis da shi daga Baitul Maqdis shine masallacin Filistin daga nan aka tafi da shi ina sama saman ma ba ta ɗaya ba ba ta biyu ba ba ta uku ba ba ta hudu ba ta biyar ba har ta bakwai aka tafi da shi da suka tafi ta bakwai da shi da mala'ika akan wannan taguwa burak ɗin nan wadda ita yake da suna iya ganinta iya tafin otu take ajiyewa mana inda take tsinkaye to nan ne ko za ta ajiye tafin kawata don tsananin har yanzu babu wanda sai ya iya kera wannan ya iya kera wannan abun mai gaugawa domin su ma turawa wannan ne suka duba suka halitta jirgi suka kera jirgi suka kera mai gara suna a wannan jirgin kasa da tiran da sauransu gaba ki daya don gaugawa amma har yanzu babu wanda sai wannan duka ko duk halitta da kaga turawa sun yi wala ko kwatan suke ta da wannan wannan gine-gine suke yi wa in ayin dogon gini wala an kalu zaka kamar mai gara suna wani malam batata ka dan tsando malam batata an zo an yi gida irin burin malam batata ba su da wani abu na kirkira nasu da kansu ma'ana he su ba irin halitta Allah ta fara suke wannan haka ne hatta da wannan moto ita ma wata halitta ce suka duba cikin halittar Allah ce ma suka gera shi hatta da mota da suke wannan wata halitta ce cikin halittar Allah wannan jirgi mai tashin kan lura sun yi su daban-daban kowane kala-kala daban-daban to dukansu wata fara ce ake kallo wani kuma kyanke suna ake kallo wani kuma mai kirkira wannan abu mai tashi shirwa duk ake kallo sai a zo a yi irin ta da duka koko ne kuma har yanzu ba su iya yin irin abin da Allah ya sun kai ga wannan gwamna ina wannan me ga suna dole mutum kai imani da cewa tabbas ranar tashin kiyama akwai shi muka tabbata da cewa duk abin da manzo Allah ya gaya maka gaskiya ne manzo Allah ya ce yayi zace da Allah a sidratul muntaha wannan dole ka gaskata amma bai ga Allah ba na har bai ga Allah ba ba wanda ce ga Allah sai mene sai a cikin aljanna ba mai gan Allah sai dan aljanna dan aljanna kadai zai ga Allah kuma shi ma sai a kiyama ba a yanzu ba a duniya ba haka Allah ya ce annabi Musa lokacin da Allah ya yi magana da annabi Musa a dutsen dutsen Sina ya ji mishi ta yi ya ubangiji ina so in ganka alau Allah ya ce mishi a innaka lan tarani baka ya gani na sai da annabi Musa ya nace cewa yana so ya kala ya Allah dan Allah Allah ina so annabi Musa ya nace nace wai sai Allah ya ce to qala unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tara yace duk wannan dutsen idan dutsen nan ya tsaya a yanda yake in na yayi shamakin da yake tsakani na to tabbas zaka gani falamma tajalla rabbu lil jabali yayin da Allah ya yayo kanshi ga wannan dutsen shamakin tsakani ne dutse ya koma jalau dakan ko duk ne ya rubuce ga baki ɗaya ya lalace sai ga musa ne ya koma can ya haɗe ya suma ana musa musu ma to da waya wannan dan haske ne wani dan haske ne Allah ya bude cikin hasken shi hasken zatin mulkin Allah dan haske daga wannan dutsen ya rubuce ga baki ɗaya ina wannan bai nuna mana yanwa girman Allah da kuma Allah cewa Allah ba ya ganin shi a nan duniya duniya ba da ganin Allah a duniya sai dai kaga Allah ko a lahira lahira ma sai ka shiga aljanna ‘yan aljanna kowa da kowa duka za ku ga Allah, za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wannan wata, lokacin da wata ya kai kwana goma sha biyar sha uku sha uku sha biyar, ai ƙazo ne ko? Ba ka zo ka riga turere na kana ce kai ɗan gyara an gaishe, ɗan gyara an gaishe, a wannan baka yi wannan. Kowa zai gaishe. Kuma kowa zai ma Allah magana kowa zai zance da Allah ina irin a gida in fami ta kai fami a ce tsoho yana nan da rai bai rasu ba ai ana tun tara wani rainon da fami ko haka ko to aljanna ma koyin wannan Allah zai tara rainon da rainon da fami gaba ki da zo a zamana ana hira kai da wai ga kai ga Allah kana hira Allah ya riga maka magana shin ba kai bane wane ba ba yin da baka kaza ba na maka kaza ba na maka kaza ba kana da wallahi duk Allah sai mana zance insha Allah kana wallahi in uwa mu dage da ibada mu dage da kutar Allah dan mu samu kanmu cikin wannan ni'ima da falala mai girma wanda Allah zai tarama kanta kiran dole kai iman da cewa tabbas Allah subhanahu wataala shi aiko annabi Muhammad kuma annabi Muhammad ya je yayi zance da Allah a cikin zancen ne ma da yayi da Allah dan maka lura yan uwa sallah nawa nawa Allah ya fallata mana a farkon musulunci a farkon lokacin da Allah ya yi Isra'ila da manzo Allah hamsin Allah ya wajibta mishi hamsin to wannan sallah guda hamsin da Allah ya wajibta ta kowane wahayi muna tunani kowane wahayi in Allah zai yi shi mala'ika shi da yake sawa ya zo ya kama wa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sallah kuma sai Allah ce a wannan ni zan bada saboda muhimmancin ta ba an aiko maka dan aiki ba kai zaka tafi da kanka kaje ka amsu da ka dawo da ita amma haka muke wasa da ita ba san kimar ta ba san darajar ta ba za a yi mun kula da kayan kuwa kan matsawi ta jewa abu na gaba kuma bayan bayan bil yawmil akhir sannan kuma al-iman bil qadri khairi wa sharri iman da kaddara ta alkhairi ko mata sharri duk abin da ya same ka na kaddara ko ta alkhairi ce ko ta sharri ce ko ka baiwa ka ba Allah zabi ka ce wannan tabbata ga Allah yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan musiba ta same ka ringa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine ka tabbata da cewa tabbas wannan abin daga Allah yake amma ba wani abun mummuna ya same ka ka riga zarcan ka riga zargin wani anya ba wani bane mun doguwa ba anya kuma wani bane mun kaza ba wannan ba imani bane imani ka yarda da cewa duk abin da ya same ka daga Allah yayi in arziki ne kake da Allah ya kwace wannan arzikin tabbata da cewa wannan arzikin na Allah ne kuma shi baka da mashi ya amshi in da ne Allah ya baka kuma ya amshi kayan shi wanda shi ma kamar yadda albarka zuwa ga Allah Allah ne ba ku siya mishi ma'ana wanda ya fi ka san shi ne ya amshe kayan shi domin Allah ya fi mu san kanmu Allah ya fi mu san kanmu bar ma kai Allah kishi yake ma Allah kishi yake gabawan shi yana saba mishi Allah ya kana kana saba mishi kula kishi yake kishi kishi da kasan kishi in aka ce ku kishin Allah ke babu wanda ya kai Allah kishi da babu shi ko kishin Allah ya ga kana saba mishi in wake dan dole sai mun gyara wannan alaka mu tsakaninmu da Allah subhanahu wataala ina al-iman bi qadri khairi wa sharri dole mutum sai ka iman da kaddara ta alkhairi ta same ka kuma ta sharri ban magana ba magana muke akan imani ba ko kuma rukunin imani ba amma kaga mun shiga cikin zancen imani dan dai su ahlus sunna wal jamaa dan suka zo yin bayani a cikin littafin sai sun kawo imani a farko kalmatu shahada nace a farko kwana kuma ake shiga duk wani abu da biyo baya in dai babu imani to wannan sunan shi zero banza ne kuma abu na farko abin da ake dama da mutum ya zama ya tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar cewa babu abun bauta sai Allah wannan shine aikin dukkanin manzan da Allah ya aiko a farko in Allah ya aiko manzo zai aika shi ne wal qad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudu Allah mine to wasu ne tagut kowanne manzan da Allah ya aiko Allah zai aiko shi ne in ka tafi gurin mutanenka ka ce musu bautawa Allah su ne sanci ne bautar dagutu kar mantawa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az dan garin Yaman ya ce mishi falyakun awwala ma tad'u ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ya zaman to abin zaka fara kiransu akan shi shine mene su gaskata Allah cikin bauta in san maka biye akan haka ma'ana sun tabbatar cewa Allah shine mai halicci ake bauta ba shi kadai to sannan kuma sai ka ba su labarin cewa Allah ya farka yin sallah da zakka da sauran su da sauran su gabaki da na abin na farko imanin shi ake tabbatarwa shi sa ake so mutum ya zama to ka kan ci iman ka zama ta aqida so sai ka zama to ka zama mutum mai aqida mutum mai tauhidi wanda duk yanda za a je a zo kai ba an kana ta bangaren tauhidi ba ko tasila ba sun ji haka ba yan riga ba sun ji haka ba yan kadira ba sun ji haka yan ga sunan dai yan kalaka su ba sun ji haka to ka gani idan ya zama to ka riki wannan ka riki wannan imanin wannan wala babu wanda sai ji haka yan shi shi amma ba ta janka domin dukansu akwai wasu aƙidu nasu da yawa a cikin wanda suke fita daga cikin kirba ta addinin musulunci kidan dole wannan mutum abin da ake so da farko ɗalibi ne ya tashi ya zama to ya fara karantar aƙida na kafa aƙida irin su usulul salasa kitabut tauhid gashi nan aqidatul wasitiyya ga sunan littafin manya manya ga baki daya duka na aƙida ne kawara da usulul salasa wannan na gida ka zama to ka karance ta kuma ka karance ciki da bai duk abin da ta kunsa ya zama to ka ta gurin malamin da zai karantar da kai ita ya zama to kana fahimta kana hararo girman Allah da zatin Allah da sauransu baki da to wannan zai tabbatar maka da cewa imanin ka tabbas ya tabbatu kuma baka samu tangarda ba a duk wani mushriki ko wani mulkidin da zai zo ce yana so ya kawar da kai ma'ana ya karkatar da kai ne ga bin tauhidin Allah domin akwai masu irin wannan kaga yanzu eh tun malamin da kai yana sunni wala bai bai da bai da tabi bai da akida bai da akida domin tsoho wai daga inda aka san tsoho ma kusan asibu asibu magani ai ba shine asibu ko asibu shine magani domin suka ce asibu ta asibu aka ki cewa asibu ba ki cewa asibu ma'ana wanda zai zo ya buga maka kasa ya zo a maka ka zo a maka bugun kasa a ce ai wani abu zai faru gobe ko kuma a zakaranka da aka sace gashi a guri kaza ba a yanka shi ba ko ba wata da shi daga cikin garin nan ba ko wai ka da aka sace ba duk wanda aka maka sata ka je gurin shi kace ina so Allah abin saka wayan tana gari ko bata gari an yi nesa ko ai nesa da ita ba ka je ya ce maka eh to wannan wayar taka zaka kawo kaza za a bincika maka to na tsubuce ko zai maka ko zai maka kur in abin ka ya bace kurin fa ulama Allah roki Allah ya Allah abu ya bace Allah ka bayyana mishi ya Allah ka sa ya shiga hannun mutumin kirki wanda zai dawo mun da shi kenan amma ba ka ji kawar malamai ba musamman mata wanda su ne manzala ya ce lokacin da aka yi isra da maraji da manzala sallallahu alaihi manzala ya je ya duba wuta ya ga mafi yawa ɗan wuta mata ne ya ga mafi yawa duk sun yaci kuma duk sanadi wani ayyukan da suka aikatawa kuma su waye mafi yawan bokayen duniya mata ne a maza da mafi yawan bokaye mata ne mata ne mafi yawan bokaye mazan su yan kaɗan ne amma mata sun yi dokanci akan mata akan maza idan wannan sai mun kiyaye wannan duk wanda zaka zo wurin shi da sunan malanta kana so ya maka addu'a ya ce sai ka kawo kaza sai an yi kaza an yi kaza to wanda wallahi kuka da kanka don ka je gurin boka kuma shi ko duk wanda je gurin boka Allah ya sallasa ya ce ba a karba mishi sallah ta kwana 40 sallah ta kwana 40 ba a karba maka maka kafirta da maka da suka da wannan sallah wannan shine magana kina Allah ya sa mu kiyaye kuma Allah kare mu gaba kire da wannan cewa al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi Allah ya ce wa inna kullu shay'in khalaqnahu bai kadar dukkan wani abu Allah ya ce mahalicci shi da kaddarawan mu duk abin da kai a duniya Allah ya kaddara mishi iya da kwanakan da zai kwanakan da zaka ga baki ɗaya Allah ya rubuta duk abin da zaka samu a duniya Allah ya rubuta wannan shi ma ne da suna hadisi ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi cewa dan adam inna adakum bil makhluqu fi batni ummi abayn yawma dan adam ana gama halitta shi cikin cikin mahaifiyar shi kwana 40 yana gudan ruwa manni ya koma kwana arba'in ya koma jini kwana arba'in ya koma tsoka kwana arba'in daga nan kuma an gama da shi sai ya kuma shi mala'ika ya busa mishi rai ya umarci ta kalmomi guda hudu ya rubuta arzikin shi da ajalinsa da kwanukansa matsiyaci ne ko kuma mai arziki ne ma'ana kace matsiyaci matsacin lahira kenan ba matsacin duniya ba matsacin lahira wanda a lahira bai da rabo takan yi wa a duniya samu dukiya samu alheri amma kuma a lahira bai da rabo sannan kuma takan yi wa kuma mai da suna mai arziki ne arzikin lahira sai ya zama to talaka ne na ƙarshe a nan duniya ba gobe kiyama kuma ya zama to mene ne ya arzikin lahira ne dan aljanna ne kenan to wannan duka Allah ya ya rubuta ya kaddara an kare wannan duk da al-qalam wajaffati suhuf an dauki alƙalma kuma takardu sun bushe kuran abin da yake kan kai ko bi ne zaka yi duk abin da ka ya same ka wala ka kaddara cewa Allah ya nihace ka shi kuma alkhairi ne a gare ka domin shi ma hadisi ya tabbata maza su ce ajaban li amril mu'mini ina mamaki ina mamaki al'amarin mutum mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair dukkan amr shi dukkan alkhair ne a gare shi in asabatuhu ina ina asabatu darra shakara fa kana khairul lahu idan wani abun cuta ya same shi sai sai ya hakuri abin da kuma zai zama alkhair ne a gare shi an kuma abun alkhair ya same shi Allah kuma shakara sai gode wa Allah har ake suka zama to duk wani abin da ya same ka na cuta ko na alheri guje wa Allah sai ga Allah ya ƙara maka in shakartum la azidannakum Allah ya faɗa idan wannan imani da kaddara ta alkhairi ita ma tana cikin rukunnan rukunnan imani guda shida abu na gaba malam yace summa ma'rifatu ma yuslu bi fardu ainihi fardu ainihi sannan kuma ya san abin da zai gyara mashi farillar shi ta ainihi ma'ana farlolinka na ainihi wanda ya Allah ya dace ka dan su a duniya wannan dole su ma ka san su shi ba aka ce akwai shi farilla farali guda biyu ne akwai farlul kifaya akwai fardul ayin akwai farali wanda idan wani yayi ya daukewa wani wani yanzu sallar gawa
sallar jana'iza idan wasu ai ba ce ko dole ko ai ba amma farlan dole ne a yi ta amma in wasu suka yi in wasu su ba ba su da ilahi gurin Allah haka nan me ga da suna raka gawa zuwa makabarta shi ma kuma nan fardul kifaya ne fardul kifaya ne idan wasu suka yi wasu ba sai sun yi ba amma kuma fardul ayin kamar yin sallah guda biyar bai yiwuwa ka zo masallaci ga masallaci ya cika ana sallah ka ce to tunda na zo masallaci masallaci ya cika dan ni bana yi sallah ba tunda wayannan sai sun dauke mini wannan baka yi wannan ba ko kuma zakka duke ka ta kai nisabi ta ce a to ai akwai masu da zakka a cikin gari ni ba yana hudda ba tunda su sun hudda a wannan dole ka hudda an ta kai nisabi haka nan azumi na ramadan dole ka yi shi kakka ce a jama'a gari kowa yana azumi ni ba yana yi ba wannan dole ka yi shi idan shine babban tsakanin fardul kifaya da kuma fardul ayn shi fardul kifaya shine wani idan wani yayi wani ya dauke ba kamar yanzu ilimin rabon gado ilimin rabon gado idan wasu suka yi farilla ne dole kowa yi shi amma kuma in wasu suka yi ya suka kan wasu amma in kuma duka kowa bai yi ba to wannan lihi ya tabbata ga wannan mutanen ga baki ɗayan su baki ɗaya dukan suna lihi a wurin Allah in aka zama to an zo gari wadda magaran a ce an zo an nemi malamin rabon gado an rasa ga baki ɗaya to dukkan mun tsunduma cikin sabon Allah dumu dumu in dai ba samu ba domin ilimi ne dole a shi a nemo shi kuma mutuwa aiki idan aka mutu dole a raba gado wa zai raba gado sai da zo a ta wasu su ke shi abin da ba su idan shi ne wasu ganin fardu kifayar kuma fardu ayin shi ne cika aka kame sallah kamar hukuncen hukuncen sallah dole mutum ya san hukuncen hukuncen sallah ka san mecece sallah ita karan kanta bayan ka san mecece sallah sannan kuma ka san abin da yake karkashin sallah duk wani abin da ya shafi sallah zaman to ka san shi kuma kana aikata shi sannan kuma me yake da suna ya ce wa tsahara da kuma tsarki shi ma dole ka san tsarki ka san ya ake tsarki ka san kuma wani abu ne in ka aikata tsarkin ka zai ɓace kuma wani abu ne in ka aikata tsarkin ka zai zamanto ya inganta ita sallah da muka yi magana a kanta sallah kar mu manta sallah ita ce rukuni na biyu cikin rukunin addinin musulunci kuma ta ce amududdin gimshikin addini man aqama ha faqad aqama din haka manzo Allah ce duk wanda ya tsira sallah yake ta akan lokaci yake cika ta cikakka wannan ya tsira addini ومن هدمها duk wanda ya rusa ta kuma fakar hadama dinan ya rusa addini ma'ana sallah in ka toza ta sallah bakka yin ta irin yanda manzon Allah ya koya irin yanda wani bawan Allah zai sallah a masallaci manzon Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli kai ma ka zo irin kai irin yanda wancan bawan Allah ko kuma kai taka daban ba irin ta manzon Allah ba wannan bakka cikin masu masallata ba sai ga cikin su kuma kai ma ka tuzarta da sallah kuma ka rusa addinin ka domin addinin wannan mai gar suna sallah ce jikin shi shi in ya zama to kana wasa da sallah kana saka ki da cikin wasa da sallah yan uwa wallahi da yau muna auka a cikin shi sallah guda hamsin aka farlanta mana da farko aka je aka yi ta dawo guda biyar saboda muhimmancin ta hamsin amma aka je aka zo aka je aka zo ta dawo guda biyar wannan biyar ita ce Allah ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je wannan sallah guda biyar da aka farlanta maka duk bawan da ya zamanto ya kula da jira ta akan lokaci akan lokaci manzo Allah ya ce afdalul a'mali as-salatu ne fi awwal waqtiha mafificin ayyuka yin sallah farkon lokacin ta daga lokacin ta yayi ka je ka yi ta kada ka ce sai ta nuna irin da mutane suke wada wannan kuskure ne daga yayi ka je ka yi ta haka nan musamman sallar magariba sallar magana mafi yawa a cikin dare mutane suke yin ta sai daga rana ta haɗa lokacin magriba daga ta haɗa sallah daga rana ta ɓace ba mai tako to ayi kiran sallah ta da sallah ba islam sallar isha ita ce ake bari a kai ta ne a kai ta zuwa shafaki a gani shafaki ya ɓace ma'ana wannan tashan nan na haɗawa rana a ga in ya ɓace babu shi kwata-kwata a lokacin ake mini ake sallar isha amma ba haka mutane suke yi sai kaga daga an yi magaribar kai tsaye ba minti talatin minti ashirin da an samu an zo an kira sallar isha'i ma'ana an yi isha'i lokacin da bai ma'ana shafaƙin da bai bace ba wallahi akwai masallacin da na gani cikin azumin nan sun zo sallar isha'i an ƙare magariba shafaƙi bai bace ba a nan da magaran a daidai irin wannan ungoyin namu wallahi an zo ana yin sallar isha'i lokacin kuma lokacin da bai ba shafaƙi bai bace ba gajajen na rana yana nan bai bace ba a nan gabas a nan yamma bai bace ba to duk wanda yake bin wannan sallah wala bai da sallah a kaɗan a samu tazara tsakanin awa guda tsakanin magriba da isha'i a kaɗan tazara awa guda tsakanin magriba da isha'i awa guda a kaɗan a samu tsakanin su a lokacin shafaɗi yana bacewa amma an ka ce ka biya irin masallatayyan mu na yanzu wanda ba sa a kula da lokacin sallah Allah za ka tsaka cikin rudani da kuma cikin hasara mai girma to wannan sallah guda ga duk wanda ya yi ta a lokaci kuma a masallaci a cikin jami'i za a baka ladan kamar kayi sallah guda da wani guda hamsin ladan sallah hamsin za a baka to kowace sallah in ka yi ta kana da kana da daraja nawa ashirin da bakwai wata ruwa ashirin da biyar kalin sa yanzu ana baka daraja da kullum ka samu daraja bakwai bakwai su biyar a kullum sai ka samu kenan bakwai bakwai su biyar nawa to ya kai shi talatin da biyar ya kai shi kuwa san kanta wannan shi ne iya ladan da zaka samu daraja da zaka samu a gaban Allah in dai kai ta a masallaci bakka wasa da zuwa akan akan akan lokacin masallaci ka samu wannan ba ba ka bake musamman sallar asuba da sallar isha wannan tana wuya akan mutane lokaci ya yi goma sallar asuba da sallar isha'i wannan su ne salloli mafi wuya ta akan mutum sama zala ce asqalu salati alal munafiqina salatul subhi wa salatul isha'i mafi wuyatar sallah akan mu ne munafikai idan ka ga ka ga wallahi baka sallar asuba cikin masallaci wallahi ka munafiki ka je ko ina kamar cikin imaninka haka manzo Allah hudi ba na hudi ba haka yace asqalu salati ala al-rakin salatu subhi wa salatu al-isha mafi nauye sallah akan manahukai sallar asar sallar isha sallar isha kuma cikin sallar magriba an zo an yi ta cikin masallacin salati ya cika tankan ma an ka zo isha kaga mutane sun rage babu su me wannan yana cewa akwai wani wani alamun imani tattare da kai ana ana muna wuce tattare da kai idan sallar asuba da sallar da yake da suna sallar isha'i manzala ta yi law ya'lamuna ma fihi ma da ashe mutane sun san irin alkhairi da albarka da ke cikin wannan salloli guda biyu isha'i da kuma asuba la tauhu ma walau hawwan da sun zo wannan sallah ta asuba ko ta isha'i ko da da rerehe ne sun zo masallaci wai ko da bakka lahiya rashin layaka ta kai makura baka ya taka da kawai kaje masallaci kaje an kira sallar asuba ko sallar isha'i wala ko da rahimu ya kai ka ta masallaci duba sai da Umar alaihi salatu wassalam anna radiyallahu anhu Umar Allah Allah Allah cikin shi rahama wa Allah yarda shi lokacin da aka soke shi a cikin cikin shi suka na na hallakawa gabaki daya amma yana ji aka yi yana ji an yi kiran sallah ya tashi yin kure ya tashi ya gaza tashi ya ce wa sahabbai a kama ni a kai masallaci domin ta yi shi la hazza fil islam liman taraka sallah ce babu rabo a musulunci ga mutumin da ya ji an yi kiran sallah ya bar sallah kana ji an yi kiran sallah kana wasu ayyukan ka daban wani harkokin duniyar ka ka kibar wannan aikin ka je ka yi sallah ce la hazza fil islam liman taraka sallah babu rabo a musulunci ga mutumin da yake barin sallah kan lokacin bakka da rabo a musulunci kai wanda ya kasa kanka kana aikata wannan ayyuka kana nesa nesa da sallah asuba ka yi kwanci he kare biyu ko he kare daya ko kare uku dama ka kwanta kare biyu kare uku ina kai na tashi sallah asuba kai da Allah ko kuma da yake da suna ka tashi akwai masu imani imani sai ya tashi cikin dare kare biyu ya yi sallolin shi na lafi fiki amma kuma sai ya koma barci kuma sai ya ki tashi sallar asuba to me kai kenan me kai kenan ka bar farilla ka yi nafila aikin banza kenan aikin banza sai farilla ta tabbata tukwana ake zuwa ga mine ga aikin nafila man karanta hadisi ne na na wanda a wanda satan wanda mafi soyuwar ayyuka gurin Allah shine Allah ya ga bawa yana aikata mine abin da ya farlanta mishi amma in ya zamanto kai na filfili kake yi baka da rabu a musulunci ya zamanto ka tabbata akan mine duk abin da Allah ya farlanta maka ya zamanto kana yi iya kokarin ka wajen aikata shi sannan kuma sai ka biyo ba da mine da na filfili amma baka yi farilla ba sai ka aikata nafila ai bai yi ba idan wannan sallah in uwa musulmi wallahi mu kula da ita domin sallah ce rukuni na biyu cikin rukunin addinin musulunci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bunil islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qamis sala nabi kenan sai da sallah wannan sallah wasu ayyuka ne da muke yi a cikin ta shine aqwalun wa af'alun makhsusa muftatihatun bit takbiri muhtatimatun bit taslimi bi shara'i'il makhsusa wasu maganganu ne muke yi a cikin sallah Allahu akbar sami Allahu liman hamida subhana rabbil azim subhana rabbil ala at-tahiyatu lillah sune muke aiki sune maganganun da muke aiki da muke a cikin sallah da kuma karatun fajr da kuma karatun sura sai kuma su ayyuka da muke yi na mu je ruku'i rago daga ruku'i mu yi sujuda mu yi zaman tahiya maksusa wanda aka keɓance su kowanne sai na koya maka ya zaka yi shi kabbara na an koya maka da zaka yi ta ba kabbara irin ta haka zo ka ru jujjuya hannu ba ka rasa wani irin jujjuya hannu mutum yake yazo yayi wani haka hannu tuwa sai yazo ya hannu ya haka ka rasa mutum me yake ko kuma kaga mutum ya ya zo ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya so ya haka to me wannan wannan musulunci kai ma gaba wannan kana zuwa kai tsaye Allahu akbar dare ne ina kunnuwa ko kuma ina ko maka hawada na ake kabara harama kai tsaye ka zo ka fuskanci alƙibla dama yana cikin farin nasar za mu gani a gaba kan shiga cikin shi idan wannan shine ayyuka wanda aka kebance su a cikin sallah wanda zaka bude ta mene da kabbar harama kace Allahu akbar ba Allahu akbar ba ba Allahu akbar ba irin masu din wannan Allahu akbar shine kai bakin ta kace Allahu akbar ba gaba kuskure ne kuskure ne kaga yanzu kaja mad akwai nan akwai annan Allah nan madadali shi sha biyu ne ake mata ba mata sha uku ko hudu ko biyar ko shida ba mata wannan sha biyu ne ake mata Allahu akbar amma kai wani ladan ya zo shi Allahu akbar ko kuskure ko da tayyidin zaka yi ba ka zaka yi ba ko tayyidin zaka mushi Allahu akbar in tayyidin ko tayyidin shi akwai mai aikace sai ka ga mutum yana kauya cewa ai Saudiya ma suna sha Saudiya ba hujja bace. Hujja bace hujja. Koran ka kawo hujja da abin da ka karanta a cikin hadisi matsala ko kuma a ayyukan na magabata. Shine aiki kawai. Man karanta Imam Malik ne yace wanda shi malami ne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kullu yu'khadhu min kalami rabb illa sahibu min hadal qabr. Ce kowa daga cikin mu ana ɗauka magana shi a mayar da ita. Ana ya ɗauka ayi aiki da ita. Ta gaskiya ayi aiki da ita. Ta ƙarya kuma a mai da mashi kayan shi. Sai yace sai wa ne? sai ma abuci wannan kabari idan da kabarin manzo Allah shi kai ne zai wadi magana wanda ba ta tashi amma wanda zai zo ce maka kaza kaza in dai baka tabbatar ba da cewa abin ya tabbata cikin sunan manzo Allah wallahi kanka kusa ka aikata yasa a ga malai yake cewa wa yas'alu ulama tambaye malam in baka san ka tambaye malama su fahimtar da kai wannan matsala lokaci ayi ko to yan wa musamman ya zamu da yanayin karatun maga ta a goshe ko kuma za a riga dan bayanin abin da ya kamata a fahimta a fahimta saboda in aka ci akwai yanayin da ɗalibin ilimi ya zamanto an samu shi littafi kuma yau me muka doka mun ɗauki kawai bayan sa abin da muka doka ko da satara biyu ce ko uku muka muka doka a ciki ha abubuwan da malam ne ya sa a cikin wannan littafin wallahi manyan abubuwa ne wannan kadai wannan muqaddima ga littafi ne guda kuma da yi akan ta ba in ka dubi sharhohi da aka yi bayanai da malamai suka aka akwai sharhohi da dama da aka nuna littafi musalladai ne akwai musalladi guda wanda girman shi girman alqur'ani sharhi wanda wanda littafi girman shi girman alqur'ani sharhin da aka mishi dan bayanai na cikin shi da dama wanda ya kamata a ce kuma ana dan buɗa kaɗan dan a fahimci abin da yake ciki da kuma abin da malai yake so isar da mutane da kuma masu zama to sun fahimta a cikin shi nan za mu dakata idan mu tsaya kan sallah tambaya lokacin sallah yake ce ko to khair to ina sani in ba mu sani ba kuma mu ce bismillah tabbata